أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء أنتم رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنتم لعلكم ترحمون
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة da Allah ya so da ya sanya ku al'umma wahidatan guda ɗaya wato da ya so ubangiji wato ba da ya so sai bai ku mai da ku al'umma guda ɗaya ai jama'a ɗaya wato komon ku guda ɗaya ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء talaji ko ne Allah wato duk yana batar da wanda ya so waya ji kuma wato yana siyar da wanda ya so ولتسألن عما كنتم تعملون wallahi kuma za a tambaye ku ranar alkiyama tambaya ta ustawa abin da kuka ce kuna aikatawa duk ja zaunan a taka muku alaihi a saifa ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ku rike na wala ta tafi mu amana ku kan ku rike da tsaron tsanku da kalan shigo ga bai rukun tsakanin ku karrar ku ya mai mai tashi ta akilin nan karfafa magana to fata zilla kadan sai kabawa su da dangi wato sai kamara ta zame ai abu da muku kuma ko da zame an mahaddatu islami ga bayan gwado ne na musulunci ga take ba da subuta bayan da ta tabbata wato bayan da ta tabbata ba da rubuta bayan da tana tabbace ta mutuwa bayan da ta tabbata akan wato daidai ta aliha akan akan gwadabe ingantacce ta su zuku suwa wato sai kuma ku ɗanɗana a suwa ya alazaba azaba bi ma su dantu ai saboda wato tsare wasu an sabilin layi da kuma wato addinin Allah ai bisa dukun da tsare wasu an lofa'i da wurin cikawa da ahad da alƙawari au bisa dukun ko kuma abin da ake nufi da tsare wasu ga yarakun wa'ansu ko an gabaran sa ne annan dan cewa ne shi ne lamarin da sha'anin mutan da duk za a rufe koyi ne da kuma an hukumi to na bayan sun zo suka kalle shi to akan su za su yi gini ne ولكم عذاب عظيم azaba mai girma ta tabbata da lokacin bil akhirati a gidan lahira ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا wato kokku ta yi wato dan tamanni kalilan kaɗan bi ahadillahi da alƙawari na Allah ma'ana kakku musanya wannan wato alƙawarin da wato tamanni kankani nuna duniya daga duniya da an san kudu shi ne warware shi da arziki saboda shi إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون abin da yake wajen Allah ne ya tsara da daga sakamako shi ya fi alheri gare ku min ma duk duniya daga abin da yake cikin duniya in kun tunta Allah mana zalika in dai kun kasance kun san zalika wannan to fala san udu kakkuwar wani alƙawarin da kuka yi ta da ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
ba duk abin da yake wajen ku min duniya yana da wato urun da duniya ya fa zai kare ya fana ya kare amma kuma yake wajen Allah ba shi ai da'imin da wannan ne وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون mazo ko wallahi Allah zai saka billahi ya yi ko zai saka ko za mu saka wa cikin sabaru wanda suka yi haƙuri Allah wa fa'i bil uhudi cikawa da alƙawura za mu cika musu wato azan muladan bi a hasan ba kanu ya maluna kyawun abin da zai kasance suna nan kuma hasan ma'ana hasan ne wato ba ba ba ba ma'anarsa hasan ba a ma'anar hasan yake
من عمل صالحا من أنثى وهو مؤمن فلنغينه حياة طيبة duk wanda ya aikata aiki na gari namiji ne ko mace kuma shi mumini ne to za mu raya shi raya rayuwa wacce take wato wato mai daɗi mai tsarki kila wani tsana aka ce ni hayatul janna shi ita ce rayuwa a cikin aljanna wa kila wani tsana aka ce a cikin dunya ma a duniyar ma zai samu jin daɗi kuma in je lahira kuma ya samu wato jin daɗin a duniya zai samu jin daɗi bil qana'ati da wadatar zuci sai Allah ya sa masa wadata eh duk abin da Allah ya ba shi sai ya ga ya ishe shi ba abin da kuma ya fi wannan awon rubi ko kuma ya ba shi arziki alhalal na halal
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا mazo يعملون wallahi kuma za mu saka musu ladan su za mu saka musu wato aljahu ladan su da mafi kyau ko kuma da kyakkyawan abin da suka kasance suna aikatawa فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان ne الرجيم za ka karanta qur'ani eh ai a rasa qira'atu kai nufin karanta shi to ka nemi tsari billahi da Allah ya nuna shaytan rajim daga shaytan wato abin jebewa abin koyewa ga rama Allah ai kul a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون shi ne ba yi da iko iko bai kasance wato da shi shaitan ba bisa wanda suka yi imani kuma suke dokar wani ubangijin su إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به mushrikun sai dai wato ikonsa yana kan wato wato ikonsa wato shi ba yi da iko shi shaitan ba yi da iko akan wanda suka yi imani ko suka dogara ga ubangiji Eh, kuma duk wanda ya yi ta'awili to a zai Allah zai sai an an ce wa sun sun tawili sai ubangiji ya kori ke dan sai ya je bangon duniya eh saboda wannan tawili da kai sai dai wato ikon sa ya tabbata bisa wanda wato suke tsanta su da da'ati ko kuma da da'ati da bin sa da wanda suke so wato masu yin shirku ne wato masu tara wata wato ta- masu tara bautar wani abu billahi bihi ai billahi da Allah وبدلنا آية مكان آية idan muka musanya aya bigiran wata aya da nafi ha da shafe ta wa in zalika gairi ha da sauke wani ta kamar mu sauke aya ko mu shafe ta mu kawo wata mu ajiye a gurbin ta domin mun yi haka ne mu basu lahatin ibadi saboda gyaran bayi والله أعلم بما ينزل Allah kuma shi ne masani da abin da yake saukarwa قالوا إنما أنت مفتر kalu ai kafiran mata sai suka faɗa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce dai kadai dai anta mubtar kai ne sarefa ne ai wato kazzabi ne yawan sarefa ne wato wato tuqulu kana faɗan qur'ani ne ni in duka daga kallon kanka ba Allah ne aiko maka da shi ba بل أكثرهم لا يعلمون to ban yake tabbayar da sai yau yau la alamu na ba ta san kisan qur'ani hakikatan alqur'ani wa fa'idatan nisbin to nafi ba ta san kuma me fa'idan nan tafewa ونزله روح القدس جل بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ne ka ce ka faɗa musu kullum ka faɗa musu ka ce wato ruhul qudus shine rai tsarka shine jibril malaika jibril shine nazalahu wato ya sauke shi ya sauka da shi min rabbika daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya ne ya tabbata allazina amanu dan ya tabbatar da wanda suka yi imani da imani da imani su bihi da shi wa hudan kuma da shari'a wa bushira da albishir lil muslimina ga musulmai ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر wallahi hakika mun sani wato mun san annabi mu cewa sun yi kafirai da kuma suna cewa suna cewa kadai dai wato wani mutum ne wato yake karanta yake koya wa mazala alqur'ani qur'ani wa huwa qayyim shi wani wato makiyayi ne da kirani ba da sare kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya koya alaihi mazala sallallahu alaihi wasallam ya zo yana shiga gurin sa kana ta sai duk shi ne yake koya masa qur'ani sai Allah ta'ala ya ba su ansa yace ne الإنسان الذي يلحدون إليه عالم وهذا لسان عربي sai ubangiji ya ba su amsa ya ce to lisanin da su yin hudu ne ne lugar da suke karkata zuwa ga wasu annahu cewa jori alimu shi ne yake karantar da shi wannan da suke cewa shi ne yake karantar da manzo Allah Qur'ani kuma sai ya fito ya ce Allah ne ya saukar to bawa ne wa hadal Qur'an wannan ko Qur'ani wato harshe ne balarabi ai mubinin mabayin ya zo bayanin ma abokin bayani kuma fasahatin da fasaha kai fa zuwa annin mu'adili ya wato ba ba a zo kuma karantar da shi
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله lalle wa'anda wa'anda wato la yu'minu bi ayati Allah lalle wa'anda ba ta imani da ayoyin Allah to ubangiji ba zai shiryar da su ba لهم عذاب عذاب أليم azaba mai rafi ta tabbata ga yanzu إنما يبتلي الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله kadai ne wato wa'anda suke kagan ƙarya wato su ne wanda ba ta imani da ayoyin Allah shi ne alƙur'ani duk wani da faɗin su duk wani wahala da faɗin su wannan min ƙaunar bashar cewa wato shi alƙur'ani cikin wani mutum ne wani mutum ne yake koya wa manzo Allah
فأولئك هم الكاذبون wala ka wata nan ga humul kazibun su ne maƙaryata wato ashidu wato ƙarfafa duk takrar da maimaita duk takrar da maimaita na wato an maimaita saboda wato ƙarfafa zancen eh kuma ba tantido wato ƙarfafa hannun duk takrar da maimaita wa inna da kuma inda aka sa inna a ciki wanda wato wata wanda ruhu ma da wani zurabdo rabbi ne duka wani da faɗin su da suka ce inda ma an ta mubtare nan azumi akwai dalilin cikin a wannan aya cewa ƙarya yana daga cikin mafi wato ɓacin zunubai wanda suka manya domin matsalaci mai ƙage shi ne wanda baya imani da ayoyin Allah baga wani ya rawaito da sinadin nan na ta'alabi عن جابر بن جراد daga jafin ɗan jaradin تعالى
ƙara tuni na wanda ke ganin da shi nan bayanin nazalar filhajin nazalar filha'ud filhajin nazalar hajin ayat fi amma da jin yasir eh ok to ku bari mu karanta ta ita nake son ne bari mu karanta ta Mm. Mm. Bismillah ne. an kafar da zaki
فرج الله من بعد إيمانه إلا من ذكرها وقلبه مطمئن lima wani kafin billahi da Allah bayan imaninsa eh bayan imaninsa to illa man ukura dai wani tilasta ne ta tallafa ne yi kuma da sabunci fa tallafa da biyu kuma sai ya fice da shi amma fa kalbu zuciyarsa mutmain ne tana mai nutsuwa bil imani da imani wannan din nan mun ko dace ko kuma shi iyaye wasu kamar wato awul jabu ko kuma jawabu lahu wa idin shadidin wato narko ya tabbata gare su wato mai shi ne jawabin kenan wato narko mai tsanani wato ya tabbata wato gare su dalla ala hada wa lakin man sharaha bi kufri sadra
لكن من ذلك الكفر صدرا فعليه فضب من الله shine wanda wato ya ce ka yi buɗi da kufri da kafirci ai fasaha ho ya buɗe shi ne wata ho ya yalwace shi ko kuma ya yalwata shi bi ma'ana tsabar da yi na tuhu ni da ya ta da ɗan shi ka fa'alin hukumaru bi ma'ana azaba ta tabbata gare su min Allah daga Allah ولكم عذاب عظيم azaba wato mai girma ta tabbata da zai su ke wanda da su amma da ya su نعم. عمر بن ياسر ta sauka ga amma da kan ya su ne. wannan kuwa cewa musulikai sun kawo shi ne da baban ta ya su da uwarsa ba mahaifiyar sumayya da su haihu a rumi da bilalu da وخبابا habbabu ɗan arabe وسالما da salim وعذبوه sai suka tafi suka yi musu azaba don su dawo ga furan wasu imani na musulunci فأما ثم يدعو amma ummu suna yi zan ma ummu amma amma su mayya mahaifiya amma yau فإنها وجدت to ita an ɗaure ta بين بحيرين tsakanin wato shagwanni guda biyu
وجيء كلبها بحربة wato aka zo wato aka harbi wato wallahi wallahi sai da suka sha suka sha wahalar musulunci shi ne to shi kenan an samu a wato zuciyarsa wato da wato jiya ya harbe ta daga sautawa a hukumar hukumar da ta ta وكان زوجها aka kashe ma mijinta ya kuru
أول كثير shi da farkon kasassu guda biyu لكن da لا aka kashe su a musulunci da mahaifiyar ammar da mahaifinsa da shi ya kuru da sumayya eh to da shi biyun nan haka aka yi musu aka kashe su dama dama kuma bayan ne eh abu da ya yi Allah ya kai amma amma an ya kuru بعض ما أرادوا to shi ya ba su asbar kanin abin da suke so su kanka yana ba su da misalin da yake كثيرة أما wato banu mujira da sun kama amma dan yasir
وقصوا في suka كبر في بقر je suka rufe shi a cikin
في بقر suka ميمون je suka rufe shi a biyu mai mune وقالوا له suka ce da shi اكفر بمحمد kafirce da muka kafirce da muhammadu فبايعهم على ذلك sai mu baya a da cewa suka wannan amma zuciyar da ba su so haka ba ya gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam labari cewa amma san yabir ya kafirce ko ban za la yake wanda cewa amma san yabir wato shi ne imani inda wato wato wato da kahon kansa har zuwa wato digadigansa kafafuwansa wato kuma imani ya cuɗanyu da naman jikinsa wajen jininsa kuka amma ya zo mun annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yayi wato bayan da aka kai yake sani ne ya manzo Allah na wato samu wato darajarka na taɓa wato mutuncinka wadda sarki ma da sarki na na ambaci abin da na ambata sai na zala yake da ka faɗo wannan magana ya ka samu zuciyarka sai yake na samu zuciya ta tana cikin nutsuwa da imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hato yana shafe masa idanuwan da yake kuka kada yake idan su koma masu cikin ya kuma ka kullum ka kuma gaya musu ma kunshi abin da ka faɗa wanda da rahaji na yake to kalin ulama awwal man azhara al-islam sab'atu ko bai maka ba
وقال مجاهد malam mujahid yace wannan wato ta gaba cikin mutane ne da mutanen makka ya yi rubu- an rubuta wato ga cikin sa sahabba na sabbin manzala ta ranar sallama wanda an hajiyo su hijira zuwa gare mu mu ba ba ma ganin ku a cikin muhaddasi kun hijira ku ba ku zama daga cikin mu ba sai mun ba kun hijira ku fita ko ko karo ko ko suka fita suna nufin madina ko kuma sun suka same ku kun da nuka kan hanya ko suka fitince ku a cikin ku ai yau ina son zan baya waɗanda farko wanda suka bayyana musulunci guda bakwai nan gasu ya faɗi su ko ya faɗi su malamai suka ce farkon mutanen da suka bayyana musulunci mutum bakwai ne da kun san musulunci a boye ake yin sa eh wanda ma ba ba za ka san ina a boye ake yin sa da ma tumar wa'an al-mushrikina to aka zo kuma aka to aka fara bayyana kira to da aka fara ke bayyana kiran ma ana kiran amma a boye ake ibada aka koma darul arqam a can ake zama kissa da musulunci sai na hamda da sai na umar duk da mijiyar da aka yi kuma darul arqam suka yi suka samu zaba da aka fara fitowa farko suwaye ne wani suka fara fitowa suka bayyana musulunci suwaye na farko su shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abu Bakar da Khabbab bin Rabi da Suhaib Rumi da Bilalu da Ammaru da Basu da baban sa ya shiru da wato da mahaifiyarsa sun bayar su ne da suka fara fitowa suka bayyana musulunci da ya shiru su mai aka kashe su su kuma su Bilalu su Ammar an suka sha masifar azaba dan shi Bilalu wato bayan yana shi wato bawa ne na umar ya bin halaf shi shi shi bilali sai rana ta yi sai rana ta yi a cikin sahara a kan yashin nan kowa ya san yadda wato zafin rana yake sai a ɗauko bilal a jefa shi a kan yashin sai a ɗauko gunguwar dutse sai a ɗora a cikin sa amma wannan ba ana ce ahadun ahadun ba ahadun ahadun ahadun ahadun sai kuma a zo a ɗauko ruwa an sai yana jin kishi ruwa sai a ɗauko ruwa a yi kamar ba shi za a yi sai a zo gefen bakinsa bayan ga zuci a cikinsa sai a zo gefen bakinsa a rika zubar da ruwan a ƙasa ya haka kamar ya iya taɓa ruwan ba zai iya taɓa shi ba ya taɓa ruwan ya zube a ƙasa ya ne aka ji aka zawa sai na abokan labari aka ce ga abin da farke faruwa sai na abokan ya ce a je a ga bawan waye aka ce bawan umar ya bin halabi sai na abokan ya ce a je a yi cinikinsa eh aka je aka yi cinikinsa to kama a ce cinikin bai fi a sai da shi naira ɗari ba sai ya ce naira dubu za a bashi dama sai na abokan ya tura a cikin shi abin da ya faɗa ka a nemi shi da nan ya faɗa sai da abin da za a biya shi ya dawo sai na abokan ebo kuɗin da ya biya shi a je a bashi sai aka je aka biya sun sun mutu ba za a iya biya ba ai ma na ƙurewa ce eh ba za a iya sun faɗi kuɗin da ba za a iya biya ba dole a bar su su gaba da wato azabta shi har ya dawo daga musulunci shi ne suka ɗauko kuɗin aka kawo su ce to gashi abubakar ya ce a baka ya siye shi ya karba ya juya ya tabbatar kuɗin ne sai ya yi kuɗin ba da amfani a wajena shi ke nan zuwa ya tafi shi ne sai da mutum biyar suka haɗu kan shi shi ne dutsen da yake kan cikin bilali mutum biyar ne suka haɗu suka ɗauke dutsen daga cikinsa suka je farkon nan aka tattara aka ɗauke shi aka ɗaga shi da ƙyar aka ɗaga shi ya fara kuma takawa shi ne aka tafi da shi aka je da shi kuma aka yi sai na abokan shi a ai ba sai ka lokacin ba na in tsara saboda Allah abin da ya faru ke nan tsara aka rika azabta su da su wayannan da su bayya ko ya fi da amma ma ya fi nasu amma su a nan suka mutu yanzu ya fi su bayya shi kuma amma su kuma ga ne kisa sai da ta faru don haka kowane daya ya ku je in shi za a yi magana a kan yadda ya shiga musulunci da za akwai imtihani a ciki da ya ga sahabi kamar da yake faɗa ko wancan kalan sahabi ba abun wasa ba wato Allah ya tare shi daga cikin mushrikai da an musu abin ɗalibi amma abu bakarin mutane da dangin su suka kare shi wato an riƙi sauran wa urbitu an ɗora musu abuwa alhadidi wato sulken wato hadidi ƙarfe fi harin shamsi aka ajiye su a zafin rana nan aka zaunar da su a cikin zafin rana a maka ƙasa ce dama ƙasa ce dama mai harara mai zafi ga sahara ya shi ne ɗau zafi in ka taka ma har cire fata ƙafa yake yi amma a nan aka ajiye su amma bilalu an gano wasu a cikin da azaba a wasu ya tura a hadu a hadu sai hatta shira wa abubakar hadi abubakar ya siye shi ba a ta ɗaurin taji aka kashe amma amma ya tura an kashe shi wasu mai yanzu su maiya habbabu ya ce an ƙazuli na ran haɗu da ni kunna mun wuta suka yi ba abin da ya fice ta sai ne wato shiɗan da yake bayana shi ya rika fita a cikin wutar yake bayan shi shi ne ya rika tsiga a wutar har ya kashe wutar kun ji fasa habbai jama'a ihu na na na na to akwai dalili a cikin wannan wato bisa wato halaccin mutum ne kalmar kafirci yayin da aka tilasta masa saboda na amma zuciyarsa tana nan a tsaye dole su ta sa saboda in da yi ba za a halakar da shi na'am amma dai amma abin da ya fi shi ne wato a nisanci wannan kalmar kuma a haƙuri da cutar da za a yi da kashe yadda za a yi mutum ya jini mai faɗa ba su shi kenan ya fi shi ne a masu addini kuma yadda aka rawaito ya mutum da mutum kazzab ya kama mutum biyu sai ce wa ɗayan me kake cewa a muhammadu sai ce manzo ne na Allah sai ce da su da suke cewa da ni kuma kai ma mu Allah kuma kai ma mu inda ya ce sake shi ya yi shi na mu ne ce wa ɗayan da suke cewa ga Muhammadu ba su ce ke manjo ne Allah Allah ne ya ce yake da shi ne kuma kai na sai ce a haka ainihin kulle na to ba zuma ne kake faɗa ba ta yi maimaita musu sau uku sai kuma ya kuma maimaita masa abin da ya faɗa da abin da ya faɗa sai shi mai kake cewa ban zuba shi ke nan shi sai kashe shi wani labari yana cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufi manzo Allah ya ce amma na farko wannan na farko ya yi riko da rumta da Allah ya ba shi rangwame amma na biyu wato ya bayyana da gaskiya to farin ciki ya tabbatar gare ni wanda ma ya aljanna ne
sama wuce yau
ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ذلك أيضا شأنك وتنركو وأنت الوحيد يركو لهم غيرت ثم لكل شيء تعبي حكم تروها في ذلك
رحمة الله وأن الله لا يهدي قوم القوم الكذبين ألا يقضى الله على قلوبهم وطمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون wannan da wasu ulai ko sanin su ne wanda Allah ya yi su suka so da mutum da magaran su sanin da dai su wato da karanu amma da za su ne kamar abin da wato ake nufi da su لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون na jira ma yana son ya kyankyan su cewa su zai ranar lahira su ne tababbu saboda muhimmanci na nasu na su samu abubuwa a fasikarwa a yin da
إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا sannan wasu fasikinka wato ya fi kalli fasikinka wato suna inda rabbakan da yana hajjirin ba su ma fi ciwo inda za a duwa sabaru wato suka zuwa su zai da yin fasikinka wato ina zanzar mulkin kalli da zina hajjiru don gane da wanda suka yi hijira zuwa ga waje ne ba su ma su ciwo bayan wasu an kusurce su ai kusurce an musu azaba wata kasa ne da kafirci ku fi kira ne ai kafa rufe na au au kafa rufe nasa an an kira su su da nan da wannan imani shi ba ta sanin suka jihadi wa sabon suka haƙuri da da ta bisa wa ta suka rabbaka إن ربك من بعد هذا غفور sai رحيم dai ubangiji da sanin ba jiha bayan wato wannan sunan na gafurin wallahi da gafara ne da zai mai jin kai kuma bin wa wa khabarani wa khabara wa khabarani labari guda biyu al'ula na farko dalla alaihi kafar sani labarin wato na farko wato labari na biyu da lalata da yake da yake sun da inda rabbaka lillazina hajaru ko eh inda rabbaka lillazina hajaru eh min ba'd ma futunu ثم جاهدوا وسربوا وسربوا فإن ربك من بعدها لغفور رحيم مم.
أنتم تجادل عن نفسها يوم تأتي كل من يعني بقوة رحمة سنة جاهلية wato an lamta ya ga kanta ai la yayin ba abin da yake yi mafi a gare ta wato gaura wajen kan nata wani wani ya mutu zuwa ranar kiyama tare da kowa ta kansa yake kowa abin da ya dami ne yake kansa ya zai yi ta وأنتم أنكرتم ما أنكرتم لا zama يسلمون za a cika wa kowace wato rai sakamakon abin da ta aikata ko ba za a zalunci yawan wani abu ba وقال الله ruwa an rawaito shi ya sai na wa ɗan ya faɗa wasu abu da su fara tsoratar da suna ta abu ta ce da yanzu na da zuwa da ita na mutu a jika wani da wa ke kiwa ga shi ta yi da tsoratar da su ɗan sai ya ce ya ne ina ne da zumiri ya san dubu ilai na yanzu da wanda wato ran ranki ga ikonsa لو واقع القيامة wato da ba ka je alkiyama kai ذكر عمل الصالحين نبيا da misalin aikin annabi saba'in
لا أتت عليك ساعة da wato su ɗan sa'o'i sun zo maka alkiyamar وحتى لا يهمك إلا نفسك to kai ko ba abin da ya da za ka je wato da aikin wato annabi saba'in bayan matsayinsa na umaru halifan manzo Allah da kuma irin sai na umar irin karfin imaninsa irin wato hidimar da yawan musulunci yana da matsayi na tana ruri ruri ma ya kama hukun muka sabon ba wani mala'ika mafi kusanci da zai saura wala na biyun mu wala wani annabi abun aike ina ji sa ala rahmatai sai ya durƙusa masa gwiwoyinsa na ibrahim kalila ba har sai annabi ibrahim halilur rahman bala ɗan allah ya ce ya kulu ya ƙuli yana cewa ya rashi ya ubangiji ya nafi ba na karfin kowa sai kai na wa ina tafi kazalika don dai gaskata zalika wannan shi man anzalallahu ta'ala
wanda allah ya saukar a ranar kiyama
Allah allah ta'ala ta'ala ya ce ya mutaci kullu nafsin zalika eh, ranar da kowace rai za ta zo tana jayayya a kan kanta warawa ibn muslim malam ibn wata ya rawaito ibn abbas daga abdullahi dan abbas a cikin wannan aya ta'ala ta'ala ya ce ma ta'ala hukumatu husuma ba ta gujewa بين الناس يوم القيامة tsakanin mutane rana a kiyama تدفع النور جسده جسده har dai wato sai rai ya yi jayayya da jiki ويقول الروح sai rai ya ce ya ubangiji أستقل لي أبتشها ni wato rai ne amma ba ni da hannu da zan danka da ita ولا رجل ba ni أمشيها da kafa da zan tafiya da ita duk jiki ne yake da su ولا عين أبصر بها ba ni da idanuwan da nake gani da su ويقول الجسد sai ji kuma jiki ya ce يا ربي ya ubangiji أنت خلقتني sai ka halice ni كالخشبة kamar wato itace ka haife ni ka ka halice ni ليس لي يد أبطش بها ba ni da hannun da nake danka da ita ولا رجل أمشي بها wala kafar da zan tafi da ita ولا عين أبصر بها wala idan da zan gani da shi فجاء هذا الروح sai wannan ruhu ya zo بشعاع النور kamar wato hasken wato fitila فأمسك لساني shi ne ya sa baki na ya furci وأبصر عيناي wato wato ya- wato ya sa gani a idanuwa na وبه مشيت رجلاي da shi wannan ran kafafuwa na suke tafiya ضرب الله لهما مثلا sai Allah ya saba musu misali ai makamu duk inda annabawa kowa ya shiga ba ma wato mutum da nagari ba annabawa ma kowa ya ta kansa ma yake yi eh ga shi annabi ibrahim zai zai durkusa ga shi ya ya ubangiji cewa kowa kansa kansa kansa mazala ne kaɗai shi ne wannan matsayin shi ne shafa'atu kubra shi ne kaɗai wanda ba zai wannan ba shi ne zai ko shi ubangiji ya je ya da a yanzu ba mai kai shi ba sai ya yi sujada Allah zai kimsa masa tasbihin da zai masa a lokacin sannan kuma a cikin sannan da kanka ya Muhammad sai ka an baka to wannan matsayi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. ba wani ne wannan matsayi duk wanda ka gani a ranar alƙiyama ta san da shi san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam To magana da yake can ƙarshen ta ya yi magana kenan mutum zai ga ana matsayi ne don haka mu kan masu mu gode wa Allah da yi masu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da wani abun alfahari fiye da manzo Allah Eh, Allah ya zaɓe mu mutane Allah ya yi mu musulmi ya ji mu wajiya manzanni to amma zan da ya zaɓa mana sai ya zaɓa mana manzo Allah manzon da babu kamar sa a saboda shi mu ko muka zama al'umma da babu kamar mu eh al'umma manzo Allah ba wata al'umma kamar ta kowace al'umma ba ta kai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba ta zama ta zama haka ba sai saboda shi to wannan matsayin shi shine a ranar alkiyama ana so a nuna ga matsayinsa shine karshen kissar abin da yake nuna ya faɗa za abin da zamu yi ne sai abubuwa zai ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so fa na hakika ba na ba na shirme ba mutum ya je yana ta shirme a'a mu yawaita abubuwan da suke ƙara san nasa kamar salati gare shi karanta kasidu gare shi eh, kuma wasu kalmomi da wasu za ka ji suna yi a janibin mazala suna nuna ko soyayya a cikin waka ce wannan wasu kalmomi da ba ladabi a ciki eh, to zama wai tana da ladabi janibin mazala wata kalmar ma kai ka yi ta ji kai tana da san ko kalma ce ta yabo to amma in aka duba siyakin ta sai ya zama ba ladabi a cikin ta shi ga maza Allah yadda yake a raye haka yake a yanzu ma هو حي يجب لبانه هو حي في قبره في حياته كل حي منه له الله duk wani wato ya lore ma da gun da za Allah hanyar da yake karɓar madadi madadin sa bai yanke ba sallallahu alaihi wasallam madadin sa bai yanke ba ko ya haka mu gode Allah ba ma irin mu mu almajiran shehu Ibrahim radiyallahu anhu ko radiyallahu anhu ba abin da ya koya mana san manzo Allah eh in ka dau diwani shehu radiyallahu anhu kana karatu diwani ai ai abin sai ka biya to abin yana shiga jinin ka ka fara sai ka yi kamar a hankali a hankali kana tafiya wutar tana fara gudu tana fara gudu kuma ka dinne baki daya eh alhamdulillah alhamdulillah yarka وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون wato fa wato za a cika wato za a cika wa kowace rai sakamakon abin da ta cika su kuma ba a zaɓi su sai a wani abu وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا yasna'u Allah ya fi tsari karyatan karya ce shi da makar yankin makka wal murad ana nufin bai alƙarya ahaluha ahalinta kana ta zama aminatan amintacciya min algara daga hare-hare la su haji ba a motsa a cikin wata tafiya mutmainatan mai nutsuwa la yuhtaju ila al-intiqal anha ba a bukatuwa zuwa ga tashi daga maka ko ba wani wajen tashin hankali da jiƙe saboda kunci a farko ko tsoro ya ce harin kuwa arzikin ta yana zai ke mata da gadan kai ma su tambaya ne in kullum ta kowane wato ce ba kafa da rasulun da wasu shi da yake ta fi da ni'imomin Allah da ya maka cikin da zai da kuma san da wannan da ya yi wa to fa za ta hallahu ba su ji da Allah ya ɗanɗana masa ya ɗanɗana masa wasu kufar da kufar nan ta wasu kufar nan ta yi wa a ƙuhi musu shekara bakwai wal khawfi kuma ya ɗanɗana musu tsoron bisa rayan nabi da aike aiken yakin annabi sallallahu alaihi wasallam bima kanu yasra'una saboda abin da suka kasance suna yi wato na aikatawa daga wato kin manzala da makirce makirce da suke masa
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوهم فأخذهم العذاب وهم ظالمون wallahi hakika manzo ya zo musu daga cikin su shine Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu sai suka sarrafantar da shi suka sarrafantar da shi sai azaba ta kama su shine wato yunwa da tsoro sun zalimu sun suna masu zalunta kawo su فكل مما رزقكم الله حلالا ba طيبا ya kowane ne ku ci abin da Allah wato ya arzuka ku halalan halal tsayiban da daɗa واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه kudu تعبدون ku tuna kuma ku gode wa ni'ima Allah inda kun kasance kuna bauta musu shi ke bauta wa إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أخل لغير الله yake به kadai ne ubangiji ya haramta muku wato mushe kan ku ci mushe wadda mata jini wa rahmar hujjir lama alhanzir wa ma uhilla li ghayri llahi bi da wanda aka kururuwa da shi da sunan wani Allah an kururuwa za a yanka da ba a yanka da Allah sai aka masa kururuwa ko da sunan wani gunki ko da sunan wani abu ne to duk wannan wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haram- ya- ya haramta muku su فمن نضطر غير باج ولا آج فإن الله غفور رحيم ruwan da aka buƙatar da shi bai shi kamar moshe tun da an ce idan mutum ya tafiya wato yana mana ba abinci zai halaka to zai iya ci eh shi ne yake cewa wanda duk aka buƙatar da shi ba wanda yake ba mai kangarewa ba ba mai tsallake iyaka ba eh to fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ma'ana kar mutum ya zama da ya tafi ya tafi fashi da yunwa ta kama shi a fashi ya ce zai ci moshe wannan bai halatta gare shi tun da fashi ya tafi ko kuma mutum ne ya tafiya ta saba wa mutane to shi na ce abin da aka hana tun daga yunwa ta kama shi to wannan shi na duk da iya wannan abubuwa ne masu yasu faɗi
لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتبتغوا على الله الكذب yanzu wato wani kulu ka kuma ta jama'a su sifu arziki tuku ai saboda sufantawa ai ne wasu arziki tuku saboda sufantawa har suna kowa wasu zuba su kuwa su faɗa da su karya to an sa halalu wannan halalu ne wannan kuma haram ne abinda wato Allah bai halatta shi ba kuma ubangiji ne bai haramta shi ba eh kan ku faɗi haka kan ku kan ku haramta abu Allah bai haramta shi ba haka da kullu kuma Allah bai halarta shi ba tabbata dan ku kagi alƙur'ani ƙarya Allah lahi ku dangana ta ga Allah wata zalunci dangana wannan zai zuwa gare shi
يفترون على الله الكذب لا يفلح yanzu wasu wanda da suke wato kagen ƙarya biyu dangana ta ga Allah to ba ta da wata jin daɗi jin daɗi ta ɗaya da suke da shi. An zuwa wani kare ba ajiyar zaba lahir ta gidan lahir ta tabbata gare su alimu wa cikin gaba
وحرمنا ما قصصنا عليك من قبل mun haramta abin da muka yi da gare ka ne cikin gaba ana da jin hadu kuje wanda suka yi yahudin jahil yahudu yahudawa to abin da muka kisa ta gare ka hadi ayat da cikin wannan aya wa Allah jin hadu haram ya kullu jizuburin ila ahira ya zuwa ƙarshen ta وما ظلمناهم mu zalunce su mu duka hadu mu zalika da haramta wannan ولكن كانوا أنفسهم ne يظلمون sai dai kawai su ne sun kasance su ne wanda suka zalunci kansu duk kitabin ma'aji da haike wa sako almuji mutum ya wazarta da zalunci ga wannan ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم إلا ربك الذين آمنوا في أبي الهار ثم تابوا وكما تقول وقت آية كمان لما كفر dangane da wanda suka aikata mummuna sai su shi ne ya fi shirku mummuna ya ayyuka munana daban-daban amma shirku shi ne yafi kowanne muni ni da halatin da ba su jahil sun matabu sannan rage un suka dawo wasu suka shugaban ba da zalika bayan wannan wasu da su suka gyara amalahum aikinsu inda rabbana إن ربك من بعدها لغفور ne رحيم da ne ubangijin ka wato min ba da bayan jahilci na kuma bayan tuban na kafuru wallahi ya gafara ya zama da
إبراهيم قال كان قلبا لله حقيقا
imamu shugaba ne ai kurwatan jagora jami'an misali ya nufi da tsirin ta alkhairi da ɗabi'u na alkhairi tsari ta rayu ke an mai biyu ne da na da ta da kuma ilan mai karkata ne ilan da yin da kayi zuwa ga jini madaidaiti
من الشرك daga masu yi da wani ba zuwa kan yi godiya ne da nimomin sa nimomin ubangiji اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم ubangiji ya zaɓe shi kuma ya shirya da shi zuwa ga tabargi madaidaici وآتيناه في الدنيا حسنة to ba ka yi to ba in ba yawa ce dan ya tura to ya Allah Ibrahim alaihi an salam ga yake cewa ni Ibrahim alaihi salamu innahu kana la ya'kul illa ma'a baitin shi ba ya cin abinci ne tare da bako lam yajid yawman baitan yau wata rana sai da wanda bai ji wato bai- bai samu wato bako ba akara gada'ahu sai jinkirtar daga dawo abincinsa ja'ahu fawjin min al-mala'ikati sai wato wasu jama'a daga mala'iku mala'iku sai da wasu jama'a daga mala'iku sun zo wanda a cikin wato kamar su wato nan mutane sai gabatar musu da abinci hayna Allah yin jizama wato sai wato wani ya gare shi cewa suna da wato kuturta
hayya
kayyalu sai suka yi a gare shi
jizama cewa akwai kuturta gare su ala wata sai ya ce الآن وجب المعاقلة to yanzu ne ma wato abinci abinci ya gaba a yi da ku tun da kuna da wannan larurar شكرا لله على أن آفاني فلاكم dan godiya ga Allah da ya bani lafiya ku kuma jarar da ku da wannan cuta ga go Thank you. koyon da kowane abu sai jibin ya ga biyu da ya zo shi ne masa ta janna ya hau da shi ɗauki kuma sai ya wani waƙa shi nan wato gishiri sai ya zama wato shi ne wato shi ne wato shi kuma yin wato garan bakin Allah Ibrahim alaihi salam
وآتيناه في الدنيا حسنة wa ake nahu akwai ilmi ne a duniya shi ya salawul hasanu shi ne wato yabo kyakkyawa fi kulle an tafiya cikin dukkan ma'abuta
وهو في الآخرة من الصالحين الذين لهم الدرجات الأولى والذين في الدرجة الأولى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم da حنيفا nake muka wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muka ce ka bi wato addinin Ibrahim ne Ibrahim Hanifan ai wato addini Hanifi wato muka kashi game da kowane addini وما كان من أجل shi شيء annabi Ibrahim bai kasance yana daga cikin masu wato da rage wa kansu na dama Zira an maimaita ko kuma karara wani ya maimaita shi ne wannan daraji alawa da amin yahudi. Shi ne a tsaye a wani gida wanda zarar da na tsara da
إنما جئنا السبت على الذين اختلفوا فيه sai dai an san a to an sanya a tattar da aka yi mutum a wannan rana an yi yi na tallafu a kan wanda suka yi saɓani shi a cikin wato a cikin sa a yi suka yi saɓani a ranar yin duka annabin su ko da hudu shi ne yahudawa umiru an umarce su a yi su farra su wato su wato su zama wato su kuma irin aikin lili ba don ibada yawan juma'a ta ran juma'a aka ce to kakku komai ran juma'a sai dai ku yi ibada ta kaji sai suka ce a wula ne wuri da wuri ba masa ranar juma'a ba ta kasta sai suka za- sai suka zaɓi ranar asabar to fashi to fashi bida sai aka ce da alaihim gare su jiya a cikin wata rana وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه ya يختلفون sami kowa da wani ubangijin sa wallahi zai hukunci tsakanin su ranar alkiyama shi abin da suka zance suna saɓani na su yin amshi daga lamarin sa da yi shi da ɗaya shi ne shaka wa wanda ya biyayya wani azumar ashe kuma ya yi azaba ga wanda wato ya saba binta haƙi mafi da keta alfarmar wannan ya fi rana ادعو لا تدين ربك بالحكمة والموعظة الحسنة kai kiran mutane ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai kiran su ila sabila rabbika zuwa ta banka ubangiji ka shine addinin sa bil hikmati da hikima shine alqur'ani wal mawdati da wahyi da kyakkyawa ai mawaizi wa altawa altawa da shi qur'ani da kira su aw al qawl al raqib ko kuma da kira da wato zance wanda yake arraqiqi ne sauki وجادلهم بالتي هي أحسن da za wajaduhu sai wato mujadala da su billati ai da mujadala wacce take mafi kyau kan du'a'i kamar kira ila Allah zuwa ga Allah da ayati da ayoyinsa wa du'a'i da kuma kira zuwa ga Allah ila hujjaji zuwa ga hujjojinsa يا ربك هو أعلم من ضل عن سبيله da ubangiji da shi ne masani da wani ballar da wanda ya bace gaba da tafarkinsa gaba da ma'ana addininsa وهو أعلم بالمهتدين Allah shi ne masani da muhtadin da wanda suke shishini zai saka musu wa haza qabla al-amr bil qital wannan zaman al umarni da yaki ne wannan kala aya ne zuwa ta sauka ne da maqutul hamza yayin da aka shi sayyidina hamza ko mutula bi ake mutula da su fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa qadara ahu bayan an mutula da shi ne ya gaji hankalin sai taji da shi ya zama da Allah yace la umastilan bi sab'ina minhum makanaka wallahi zan musula da mutum sab'in daga cikin kafirai makanaka wato a bigiranka ma'ana fansa gare ka Aha, sai Allah ya saukar da wannan aya وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما don أوقبتم me sai Allah ya ce to idan za ku yi hukuma fa in aqamtu in za ku yi hukuma to ku yi hukuma da misalin irin hukumar da aka yi muku da shi eh in an muku abu to kan ku ce za ku tsallake wannan abu idan aka yi muku ku an zai sai na mu za la ce wallahi sai yayi musula da mutum 70 a bayyana sai na hamza shi ne Allah ya in an maka ɗaya to kai ɗaya eh irin musibar da aka mutu ɗaya to kai za ka rama da ɗaya wani farko ولئن صبرتم لهو خير للصابرين wallahi kuma in kuka yi haƙuri wallahi wannan haƙurin shi ne mafi to kafa sai mu zala da Allah rasul ya kafara ga rantsuwarsa ya rantsuwa ya rantsuwa mutum ya rantsuwa zai abu kuma ya ga wato rashin yin haka alheri to ya kafara ya bar wannan abin ya fi alheri gare shi ga abin da mai sallah ya kuma shine wanda za a koyi da shi
biyar kuma sabruka illa billah ya kai haƙuri haƙurin ka zai bizar kuma sai dai da Allah ya je bisa ziki daga daga sarkin ubangiji wala ta'zan alaihim wa la taqti bai'in mimma dan ko wato kakkai bakin ciki a lokacin a kafirai bakin ciki kafirai kullum yana da imani da ala imanin bi da imanin su wala ta ku fiye ya zaka rubuta cikin ciwon bayan kuro daga abin da cewa su makin su suke maka makin su ai za ka hasan mu kakkai bakin ciki wanda zai da makin su fa ana nasu ne ne taimakon a yau a kan su إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
Allah yana tare da wanda suka ji tsoron alkufra kafirci wani ma'azi da sabo. Saboda da taimako duk abin yana tare da su bil'aun da taimako wanda suna da taimako. Ai kuma wanda gaba da ika je gida ka Wajen kuma karatun Allah ta mace, a ga wannan musulmi shi Allah ta kai sallah ta da da adalci shi ne sun san sallah ta ma Allah ba su lafiya wa lafiya wanda yanda su san Allah ba mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya da mu lafiya suke bin kuma Allah ya masa albarka. Karan mallan shi ne su Allah ya sun yi sun sallah ta baraka ta Allah ya kare mu. Allah ya zama dukkan bukatun mu. Da nufin mu da shari'a Allah ya da shi kare. Wanda ya zama halin Allah ya ja masa bukatun. Allah ya tsare shi ne wa akhira kuma ma'adda Allah ya ja masa bukatun. Sai salatul fatiha.
فاتحة صلاة الفاتح
وأنتم صلى الله عليه وسلم. يا أمة الشيطان آمين.
الرجيم.
آمين. فاتحة